wanda ya dau zafi yana yi to alama cewa a lahira kan bai da rabo ne bai da rabo ne wani bisa ma shawarhi a kusan wannan abu da suka sayar da kawunan su da shi suka bar rabon su na lahira suka karɓo wani rabo na duniya abu ne wanda yake a yi muni kwarai laukanu ya alamu da a ce sun gane haka da ba su yadda ba da ba za su bari su dau tsafi su kare imani wannan wannan al-yahuda da a ce su yahudawa amanu sun yi imani wata kau sun yi tsoron allah ta salo amrallah sun bi umarnin allah da rasibu ya an ba su lada da masu wata min indillah wallahi sakamakon da za su samu daga wajen allah kai ya fi musu lau kanu ya alamu da ake da sun san haka ana kamar mai talaukanu ya alamu da nuna dai cewa shi ilimi na hakika shi ne ilimin da ya dora bawa akan tsoron Allah ya dora bawa akan kyale laban duniya da kokarin samun laban lahira wato mal ilmu illa al'amal bihi wa al'amal bihi tarkul ajili lil ajil ba na ba ke kira ilimi ba a tsaya a yi aiki da ilimi aiki da ilimi kuwa zai hukunta cewa mutum ya daina haccewa lamarin duniya ya ƙoƙarin ya ga ya kubutar da lahirarsa a lahira ta kyau ba wai duniya ta kyau ba ya yi halazina amanu ya ku waɗanda suke mummune la ta ra'ina ka kuce da manzo sallallahu alaihi wasallam ra'ina kiyaye mu ko kula da mu sabab nuzuli hadhihi al-aya dalilin saukar wannan ayar annal yahuda cewa yahudawa kanu yaquluna lir rasul mun kasance suna cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam ra'ina wato ra'ina wato mai raunin fahimta mina rumunati na'am fa zanna sahabai masu sahabai suka ɗauka annahu minar ri'ayati cewa daga ri'aya ne ma'anar ra'ina saurare mu fasaru ya kulu na ra'ina ga da su mata bai sassan suna faɗar haka amur minar ri'aya wato amri ne fili amri ne daga ri'aya ra'ahu yura'i wa huwa sabbun inda amma su yahudawa ra'ina zaki ne minar ru'unati daga ru'una wauta wa qulu zurna ko safe in za ku faɗa kuna son ku faɗi irin wannan ma'anar da manzo sallallahu alaihi wasallam to ku ce unzura ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dobe wasu ba'u ma tumaru laki ku ji abinda ake umartar ku da shi wala kefin na azabin da azaba mai raɗaɗe ta tabbata ga waɗanda suke kafirai ma wa dole zina kafaru min ahlul kitabi wanda suke kafirai daga cikin ahlul kitabi ba su san wannan shirki na akanan wanda suke kafirai daga mushrikai kafirci iri da yawa ne akwai kafirci irin na ahlul kitabi wanda da su an dora su kan shari'a sun yadda sun karbi shari'a amma kuma wasu dalilai na san duniya suka sa suka bar wannan shari'ar da aka dora su an faɗa musu a littattafan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su yi imani da shi amma wasu dalilai nasu yasa suka yin imani da shi wannan yasa suka kafirta akwai kuma kafirci na masu tare da wani da Allah ta baraka wa ta'ala da ya duk wannan kafirci ne da su wanda suke a littafin da wanda suke shekaru kowannen su ba su da kyakkyawan fata ba shi da kyakkyawan fata da musulmi shi ne Allah ke faɗa mana ku gane su kafirai fa daidai kafiran na ahlul kitabi ne ko mushrikai ne ba su da burin an yi nazzala alaikum min khairi min rabin a ce wani alheri ya sauka gare ku daga wajen ubangiji ko yaushe burin su ina ma a ce abin da yake mara daɗi ne zai same ku amma a ce alheri ya same ku ba haka ba ba ba san ransu bane wannan ba haka suke so ba wannan ta sura mace min shi ubangiji yana keɓance wanda ya so da rahama ta sa wallahu zul fadlil azim dan yi ma abucin baiwa wanda yake takam ga ba wanda ba zai iya samu ba daga baiwar Allah sai wanda Allah bai nufi ya samu ba amma wanda Allah ya nufa sai ya samu shi ya sa kuma duk wanda za a ce Allah ya yi baiwa a cikin kaza ko ya yi baiwa ga wani ya ringa cewa akan kaza akan me za a ce a masa wannan baiwar to ya yi ko koyi da waɗannan ahalul kitabin da mushrikan ne masu ganin cewa su kan ai ma baiwa za a yi to ai ga wanda za a su ahalul kitab suke ganin za a yi ma baiwar a yi mangare su ba su aka daɗe da baiwa littafi ba mushrikai kuma kamar na makka suke ganin cewa to yanzu in ma manzancin za a bayar ga irin su na a makka ko ga wana a ɗakifa a ce duk ba a ba su ba sai a bayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam qalu law la nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim fa ala musu raddi da cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbih la nuqatabna bainahum ma'ishatan alhamdulahi a karatun shehu wato darasi na kudiya tike za a shiga cikin darasi na biyar wanda maulan mushawar islam ya fara darasin na biyar da fadin sa'u zula na shaidan da jin sula rahman rahim allah sallallahu alaihi wasallam wa fati lima gule kwal khatim lima sabab nasir da haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala ali hakadari wa dari lazim wa radiyallahu ta'ala wa sallam rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi lazim ya jama'a shay'u lana bi hadha al mahal والتعريف بنظرة تأتي لنا بالظفر بمعنى ثاني ناعي وإنجي سبحانه وتعالى يتي بما شافي وانا أبدا قوتا آية أو نسيها ko kuma mantar da kai ita na tafi harin na sai ko mun zo da abin da yake yafi daga gare ta duk wata aya da aka shafe ko aka sa ka manta da karanta ta wato don nufin cewa an shafe ta da gaba daya to sai an kawo abin da yake ya fi an wato a wajen lada aw misliha ko ko abin da yake kamar ta sababin zuri hazil aya sabon saukar wannan aya annal yahuda shine cewa yahudawa wal mushrikina da mushrikai da rufi na sibar da ayat min alquran sun yi suka a game da shafe wasu ayoyin na qur'ani suke ganin ya za a ce an shafe wani abu bayan ko an ce daga wajen Allah ne a ce an kawo hukunci kuma a dawa ce ai an ɗauke wannan hukuncin an kawo wani an yako daga wajen Allah ne an yako daga wajen Allah ne ƙalu suke cewa lauka da kalamun lauka da kalaman lahi da ake zancen Allah ne lamin saha da ba da za a ce an shafi za a juzun da su fi kalamin Allah tabaraka wa ta'ala da wani shafewa ba ta yiwa a zancen Allah tabaraka wa ta'ala wa haza li fardi jahili wannan ya afu ne saboda tsananin jahilcin wannan su wa qafil qur'ani nasi ya zo a cikin qur'ani an shafe a cikin wani abu a cikin qur'ani naqala da nasil qur'ani wannan ya zo hujja wadda take naqaliya yanda shi kansa qur'ani ya bayyana kama anan manan sahabi amina ya tunanu sai kuma karshen suratul nahli Allah yana faɗa wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil a wai kamar da aqal hankali na karbar haka a ce an shafe wani abu daga qur'ani an kawo wani a maimakon sa ba abin da a cikin sa za a ce hankali ba zai yadda da shi ba balle a ce yayi bu'arara da hujja akaliya والنصر جاء على ثلاثة أوجه شافوا تازو بسفساكو عاد نسيت الأرض حكمها akan samu aya ta ƙur'ani ya zama da karanta ta da hukuncin da ta kunsa da an shafi da kauri kan faɗi ubangiji a shura'atin wa alumatin kan yuharrin nan wato hadisin da muslim ya ruwaito daga aisha allah gara da a gare ta ta ce yana cikin abin da aka saukar cewa tsuntsu goma sanannu su ne suka saboda haramci ma'ana kenan in yaro ya tsotsi nonon mace tsotso ɗaya kawai ko tsotso biyu ko tsotso uku ko tsotso tara bai kai goma ba to wannan matar ba za a ce ta zama uwarsa ba tana za a balle a ce ba bai da dama ya aure ta ko ya aure yayanta sai ya kai goma wato sai hana aka shafi wannan bi hamsin ma'aluma da cewa tsotso biyar sanannu ga an shafe karanta aya na matsayin qur'ani an shafe ma kuma hukuncin da ta kunsa shafi akalat ayat wannan da aya ce tutula da ake karantawa ko hukumu ha jari hukuncin da ta kunsa kuma yana gudana wani sai tilawatuwa wani sai hukumu aka shafe karanta ta aka shafe hukunci wa ayatul nusa tilawatuwa wani hukuma akwai aya kuma da yakan zamo an shafe karanta ta amma hukuncin yana nan ga kauri kamar kada wani subhanahu wa ta'ala shakru shahrun zana ya farjumu ba albatta musan namiji da musa na mace in sun yi zina ga hukuncin su jefe su yanke kazi kadat ayat wannan da aya ce da ake karantawa rufe tilawatuwa amma aka dauke karanta ta hukumar hajjari ba hukuncin yana nan an dauke karantawar amma kuma hukuncin yana nan wa ado wa fi'a hukumuha wa bakiyar tilawa akan samu kuma aya da aka ɗauke hukuncinta amma karantawar nana kamar kuti ba da kuma idan harara a hada kuma moto in ta raka haila a wasiyatu lil walidai dangane da yin wasiya ga mahaifa an gama kan cewa ai bata wajaba bayan ko wannan aya ta nuna wajabcinta gashi ko wannan ayar ana karanta ta har yanzu a matsayin cewa a ce ta qur'ani هذه آية لا إلى الآن فأنا آية da ake karanta ta har yau ko kuma hamansu amma hukuncin da ta kunsa an shafe shi ko wallazi na fito ko na minkum wa zaruna azwajin wato wasiyatu la azwajin mata'an ila alhawli ghayra ikraj imma an shafe wannan cewa iddar mace da mijinta ya mutu ya batta ba wai a ce ta zauna shekara guda ba ta yi idda shekara guda an shafe ta da ayar da take cewa ya tarabbas da bi amsina arba'ata ashirin wa ashirin za su yi idda ne wata hudu da kwana goma a nusar da atumi za su ita wannan wato ayar ta kutuba alaikum an shafe ta da ayar gado yusikum lahu fi auladikum lizzakar musulmatu lusai wa bayyana sallallahu alaihi wa sallama nasara manzala sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa an shafe ta bi kawai da ya ce la wasiyyata li waris ba wasiya ga wanda yake magari da satul ayat mansuha bil hadis lakin al hadis bayyana anna hadhihi al aya mansuha ita ayan nan ba wai an nasarta da wannan hadisin ba wannan shine abin da wasu gaggan malaman suka zaba kamar imami shafi kamar su da dama wanda suke ganin cewa hadisi in dai ba mutuwa ta riba ne ai ba da za a iya shafe qur'ani bar shi imami shafi imanin da yake nunawa hadisi gaba daya ba da za a ce ya shafe wata aya ta qur'ani sai faidan wani qur'anin ya zo ya karfafa wannan hadisi sai dai hadisin ya bayyana cewa wannan ayar mansuha ce fa innal ayata bayyanat anna ma nasa Allah yati bi harimin ita ayan nan ta bayyana cewa da abin da Allah ya shafe to Allah zai kawo wanda ya fi shi wa kalamul ma'luq la yakunu afdala min kalamil khaliq abadan zance wanda yake mahaluki kuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ba da za a ce ya zancen mahalicci har abada illa an alwahaya kisman ne dai wahayi ya kaskashe biyu shehun yutula wa shehun yunazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa yubayyinu lana wato akwai wanda ake karantawa shi ake kira qur'ani akwai kuma wanda aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ke amfani da kalmomi nasa ya bayyana wannan wahayin gare mu shi yasa kalmomin qur'ani saukar da su amma kalmomin hadisi ba saukar da su a kai ba ma'ana ce aka saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya amfani da kalmomin sa ya bayyana mana wannan ma'ana bambanci kenan tsakanin hadisi da qur'ani wa ala kulli halin a kowane hali dai annasu wajen fil qur'ani nasi ya zo a qur'ani na kalan da cirowa ba da mai da yawa suna faɗa gurare da yawa awa an shafe sa ƙur'ani in an tsaya lissafin mansuwa din sai a ga sun kai fiye da aya ɗari da wani abu amma jalaluddin sayyidi yake cewa ya tantance ya tantance gaba ɗaya wa'annan zantutukan na malamai galibinsu ba nasi ba ne wasu a ciki ta zamo ta hasisi ne wani kuma su kuma gaba ɗaya da awon nasin dai ba tabbatacciya ba ce ya ce gaba ɗaya guri ishirin ne a cikin ƙur'ani ne inda za ta yiwu a ce mansuhi ne kad aksara nasu fil mansuhi min adadin wa an haru fi ayan laysa tanhasu wa haka ta harira ayin la nazira laha 20 harrara har huzzab wal nuzab yace ayoyi 20 ne gaba ɗaya to shi kansa ba a yi shirin din da ya fitar wa'yansu malaman daga baya sun ce ai gaba daya a cikin ishirin din akwai wasu wanda su ma dai a ce masu hannu bincike zai nuna ba lalle haka ba shi yasa wanda suke masu hannu ba su kai haka ba wa ma'akalar amma dangane da hankali wanda la tabaraka wa ta'ala wani ya tabaraka wa ta'ala ko fa'ilul muta shine mai aikatawa wanda yake da abin da yake yi ya zaɓi ya aikata ne ma'ana yana yi ne da nufi almutasarrufu fil wujud wanda yake tasarrufi a cikin samuwa kaifa sha yanda duk ya nufa ya jiri yujiri hukuman zamanin yana gudanar da hukunci a zamani mun sha an in ya so sai ya ƙare amfani da wannan hukuncin wa ya ci hukuncin da zo da hukuncin sabo لا ترار عليه في هذا با تراري أكرسا أولا فنزلت هذه الآية شيسا وأن الآية سيتسوكا وأن الآية سيتسوكا سليما لما ينبسول الفجي تكن بعد cewa ƙur'ani yakan shafe ƙur'ani kamar maganar cewa wato ya ayyuhan nabi'u harril mu'minina alal kitab wanda aka kawo cewa in an samu musulmi ayan nan take nuna cewa in an samu musulmi dari za a iya tara kafirai dubu in an samu musulmi dari biyu za a iya tarar kafirai dubu biyu wato duk musulmi daya zai iya tarar wato kafiri goma amma aka shafe ta da ayar da take gabanta ita ce alana haɓɓafa Allahu ankum wa alima anna fikum rofa kura yanzu Allah ya yi muku tafifi ya san cewa akwai rauni tare da ku to wannan kenan ko kuma ayar da take faɗa cewa mace da mijinta ya mutu ya batta ta je ta idda da shekara guda to aka shafe ta da ayar da take faɗa cewa a'a mace da mijinta ya mutu ya batta ta je ta yi idda da wata hudu da kwana goma wannan kenan qur'ani ya shafe qur'ani haka nan kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta kan shafe sunna kamar cewa da an hana ziyartar gaburbura amma daga baya aka yi izini kun tuna haitukum an ziyartar gubur fala na fazuruha ko da can an ce in an yi layya to naman layyan ka a aje ya haura kwana uku in an aje ma ya haura kwana uku bai halatta a ci ba amma daga baya aka ce a abin da yasa aka yi muku wannan halin da abin dan bakin da aka yi nema bukata amma yanzu ku ci ku bayar kuma ku ajiye ku ajiye ko da ya haura kwana uku to nan hadisi ne ya shafi hadisi to kuma qur'ani yakan zo ya shafi hadisi kamar cewa datan fuskantar baitul maqdis da ake a sallah wanda wannan ba nasi ne na qur'ani ba a aiki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam da dora wasu shi yasa zama sunna hadisi ne kenan aka shafe da cewa wa min haisu halatta fa wanda wata ka shalar masjidil haram cewa daga daga yau in dai sallah za a yi to a yi a ringa duban ka'aba a dubi inda ka'aba take a yi sallah to anan qur'ani ne zo da shafe hadisi to wanda suka ce a shi hadisin ya fito da shafe ƙura'anin suka kamu kamar wancan lausiyata da warisin da kuma kuti ba ne kunu za a rara a hada kunu kuma shi shafewar akan shafe zuwa abin da yake ya fi nauyi wato abin da aka shafe ya zama ya fi sauki abin da aka kawo daga baya zama ya fi nauyi da misali da aka faɗi cewa dacin azumin ashura shine aka faranta ashura rana ɗaya ce aka shafe da azumin watan ramadan a watan ramadan kwana talatin ko kwana ashirin da tara kaga wannan ya fi nauyi ko ya fi tsanani fiye da kwana ɗaya an shafe ila asbala kenan aka shafe kuma ila a habba zuwa wanda yake a sauri kamar da can da aka ce idan aka kai azumi aka yi buɗe baki to da an yi sallar isha ba sauran cin abinci ko aikata duk wani abu da aka hana mai azumi aikatawa har sai an kai azumin gaba amma daga baya aka shafe da cewa wato aliman lawa na kun kunnun tarar na musakun fata ba alai kuma fa an kufala da ba shi ruhunna wata kowa ka taɓa lawa da kun wa kudu wa shirabu wata ta bayyana da kun sabu labarin da kai da lafa da min alfajir ya halatta gare ku ga wanda dare ku aikata duk abin da aka hana mai azumi aikata amma sai alfijir ya zo in alfijir ya zo ne to ba dama kuma to wannan an shafe min askala ila ahabba da kuma ya zama daidai wa daida ne ta ba fuskantar baitul maqdis da aka shafe da fuskantar ka'aba kamar ga mutanen madina baitul maqdis tana arewa ka'aba tana kudu ta da fuskantar kudu da fuskantar arewa ɗaya ne ba wanda za a ce ya fi wani na wuya ba ta yi kuma ma a shafe ba kawo musayar ba ila gairi badalin kenan in ji wasu malaman da yawa kamar ayoyin suratul mujadala ya yi zina mana zana da tumur rasula a kadimin bai da idan da kun sadaka aka shafe da ayar da take gaban wannan a shafaka kuma an kuka dimin bai da idan da kun sadaka ballam ta ba ɗowa ta ballam alaikum ta yi musu salatu a ta zakatu a dimin lahun rasula to wannan kenan a nazara ta hazil a shi yasa wannan aya ta sauka malam sami na yakin da abin da muka shafe daga aya nuzul hukuma ha muka kusa da hukuncin ta imam alim ya kore ta da lafazin kamar a ashurar atin din a hukum ma ha fakat ko muka kusa da hukuncin aunusiya ko muka jinkirta ta nuwa hirar tilawata muka jinkirta karanta ta wala nuzul hukuma ha ba tare da mun kusan da hukuncin ba ya zama an daina karantawa amma hukuncin yana nan wata lawa ha ma kuwa karanta ta zama ba ba magana a karanta amma hukuncin yana nan na ta hali mina to ka tabbatar za mu zo da abin da yake yafi ta ya anfa lil ibad abin da ya fi amfanarwa ga bayi min ha fiye da wannan da suhulati dangane da sauki a kusurtul azir ko yawan lada au misali ko abin da yake kamata بالتكاليف وزن تكاليف والصواب دلالة والحجة البالغة لحجة أن إسامتك وألم تعلم أن ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أنزل كسنشوا وبنجد mai iko bane akan komai wa minkum nasu yana daga wannan ya shafe wani hukuncin da da ya kawo wata bil ko ya musanya wani da wani wal istifham lil takarrir istifham anan da takarriri ne alan halaman Allah lahu mulku samawati wal ard yanzu ba san cewa Allah mulkin samai da kasai din nasa ne ba huwal malikul mutasarrifu kaifa sha ubangiji shine mamallaki wanda yake tasarrufi duk yanda ya so in aka rubi annahu huwal wahidul qahharu fa ma sha in dai sun yadda cewa ubangiji makadaici ne marin jayi mai aikata duk abin da ya nufa aikata ba to la tadruna alaihi fi nasibadil haka to za su jayiya ba ga ubangiji gaba da shafe wasu daga cikin hukunce hukunci kuma da kuma nuna lamin waliyin wala nasir ba ku da wani bajibincin lamari ko mai taimako da zai kare ko in ko saba wa Allah ba ku da wani da zai kula da ko ba Allah ba yau nawa azabar wa Allah da zai iya hana azabar Allah daga gare ku in ata idan dai har azabar Allah ta zo muku wannan gargadi ne ga bayi akan cewa lalle bawan yana son kubuta ya tsaya da umarnin Allah domin ya saba wa Allah Allah ya fi sauka masa da azaba saboda sabansa yana da wanda ya isa ya kare shi ne ai bai da wanda ya isa ya kare shi الله تبارك وتعالى بين في الآية الأخيرة فيما قرأنا أمس حكم السير وجه تبارك وتعالى يا بين آية كرشية تعتبر أمة الشياطين وعلى من سليمان a karatun da muka yi ajiya wato shi shehu yadda aka faɗa wannan ayar wato farkon darasi ne wato an gama karatu na hudu Allah ya bayyana hukuncin tsafi ko kuma sai annan wada hukuncin zafi cewa haramun ne kabira da zunubi ne babba shi yasa an lissafa shi a cikin manyan zunubai almubikatu wala ta basha ma da imani abada bayan da za a yi tsafi da imani su haɗa tafiya har abada wanda duk ya ɗauyin tsafi to fa ya ajiye imani wanda duk zai dau imani to dole sai ya ajiye tsafi ba za ta ya ce mutum yana tsafi kuma wai mummuni ne ba a'a wala imar suhu illa kafir ba wanda yake gogayya da tsafi sai kafir wa dalilu ala anna sayyara kufru hujja dalili akan cewa tsafi kafirci ne na fillahi tabaraka ta'ala as-sihr an sulaiman inda wani tabaraka wa ta'ala ya kore zafi daga annab Sulaiman ta'ala da ce wa mafar Sulaiman ya nema sahab annab Sulaiman bai zafi ba fa da haza siru kufur wannan kenan yana nuna mana cewa tsafi kafirci wala ka tula zina da rahmullahu mala'ikun da Allah ya saukar da su jago li ta'limi sihiri sun zo ne don su koyar da tsafi li ta'limi annahu sharru don su koya bayan cewa tsafin nan fa sharri ne a tajtinibu dan bayan su bari wal fasiruna ya tuna qissati li hadain al malakaini harut wa marut malaman tafsiri sukan kawo wata kissa doguwa a nan ta mala'ikun nan guda biyu masu suna haruta da maru wal qissatu la asla amma irin wannan kissar da malaman tafsiri suke kawo a nan ba ta da asali kamar da haka sirrin na mushrike mufassirina walakin a zuwa min al-isra'iliyat madan da yawa daga malaman tafsiri sukan kawo ta amma suna karɓo ta ne daga isra'iliyat wato maganganun da aka rawaito daga yahudawa maganganun da yake an ruwaito ne daga yahudawa kadai wannan yake nuna mana a shehu islam ya tafi da tsarin cewa a kyale isra'iliya a wajen tafsiri yadda dukkan malamai daman suke kai kenan cewa a bar kawo isra'iliya a tafsiri wannan yakan nuna mana cewa wato akan samu tadarki a tafsirin shi abinda a jiya bai faɗa ba to a yau sai ta ya faɗe shi saboda ganin bukatar haka bukatar haka da ta taso shi yasa galibi kenan shi wajen mai tafsiri don ayar da ya kawo ta ajiya ya fassara ya zama akwai wani ragowar bayani bai ba a jiki to a yau ko daga baya a ce ya zo da wannan ƙarin bayani wai ka zuwa alƙur'an kissan nan ta harutu da marut irin yanda malaman tafsiri wasu sukan kawo ta qur'ani yana nuna ba gaskiya ba ce alƙisa yadda kisa take tsano su wannan masu faɗar wannan magana suka ce inna mala'ikata ayyahu wa adam bi sawti dhunubi wai wai mala'iku sun aibata banu adam da cewa su mutane sun cika saba wa Allah akala Allah tabaraka wa ta'ala wani tabaraka wa ta'ala ke cewa da mala'iku inni halaqatuhum wa rakabtu ko fihim sha'awa ni ne na halicce su na haɗa su da waɗansu sha'awace sha'awace ta katari min hazihil ma'asiya da wannan sha'awace sha'awacen za su hukunta a ce an samu wannan saba wadda ga gare su walau rakabtu fi kuma hazihi sha'awa law qaminkum mislu ma qamin da ce kuma za a halitta muku irin wannan sha'awar da irin abin da ya afu daga mutane kuma sai ya afu daga gare ku sai mala'ikun nan suka ce la ta tamin na annana na sai ka bada ai ba za ta ce mu dinna mu saba ma ba haba ko da muka san ka ce mun saba ma ai ba zai yiwu ba a hadar jawab wannan amsar la yumkinu an yujiba bihi malakun abada ai ba za ta yiwu ba tun anan su masu kawo kissan nan sun yi kuskure ba za ta yiwu mala'ika ya fartara Allah da bashi wannan amsar ba ka gane Allah tabaraka wa ta'ala wai sai Allah ya ce da mala'ikun nan itaru misulahayu ku zaɓi wanda kuke so daga managartan wanda kuke ganin sun fi bajinta a cikin ku a ɗan haruta wa maruta sai mala'ikun nan suka zaɓi haruta wa maruta wa kana min aslahin mala'ika haruta da maruta suna daga mafi nagartan mala'iku farakaba Allah fihi ma shawata dani wa sharabi wal jima'i Allah ya rakkaba sha'awar abinci da abin sha da jima'i saduwa da mace a cikin su wanzalin ma'il al'adu ya saukar da sunan duniya ba marar ma la shirka billahi sha ya ce da su kas tare da wani abu da Allah wala tula nafsan kas kashe wani wala ya kasi zina wala ya kuma bi illa bi Allah kasi wani hukunci sai da abin da Allah sauka wala shi rabal hamla kas shage fa nazala mala'ikun nan biyu suka sauko nan duniya fasara ya kuma da bainan nasu lahi suka zama suna hukunci da gaskiya tsakanin mutane fa za da lailu idan dare ya zo zakarar isma sai su ambaci ismin lahil azam wa da ilal mala'il ala su koma ga jama'a madaukakiya su koma inda mala'iku suke wai za su su idan gari ya waye yarji al'adar sun sake do dawowa nan duniya wai za da al'adar dare ya sake zuwa karare su wallazi Allah Muhammad sukan karanta suna wanda Allah ya sanar da su kan tsada ne la sama sai su hau sama ta nazar tumratun ba a baliha har aka samu jayayya rikici tsakanin wata mace da mijinta wa masala baina aidihima mijin da matan nan suka kawo kara a gaban mala'ikun nan biyu balan ma nazara a hadul malakai ne ilaiha wai da ɗaya daga cikin mala'ikun ya kalli matan nan a zan majami kalbihin sai ta shiga zuciyarsa wata fata ila sahibihi sai waiwaya zuwa ɗayan faƙala lahu ya ce faƙala kan su ma waƙali kai ma tana da ko inin abin da nake ji game da matan nan ƙara da hun sai ɗaya abokin nasa ɗayan ya ce da shi kwarai man ra'ayi kai ya zami ya zami wuce ce mafita ƙara sai ɗayan ya ce ha wudu ha buga mai kokarin saduwa da ita kadai shi ne mafita ƙara sai ɗayan ya ce alam ta alam anna la shadidu ligada za ka ce mu sadu da ita ka san ku cewa Allah mai tsananin azaba ne ƙara sai dan ya ce ko ga rahim gaskiya ne mai azaba ne amma fa mai gafara ne mai jin kai fara wa dalmarat sai suka nemi saduwa da matan nan famtana ta ce ita ba za ta yadda ba illa an ya kuma laha ala balin sai fa in za su ba ta gaskiya akan mijinta ka kama laha dinan annal haka ba suka mata hukunci nan take cewa ita ce da gaskiya a kalan ta ce in dai so kuke fusada da ni to la buda ta zaman da kawai ba ba fa sai kun sha giya ba shari'a suka sha kullu ma aradat masiya duk sanda ta nema daga gare su su aikata abin da yake ba daidai ba kala ahaduhuma ɗaya daga ɗayan su kan ce Allahu shidiru da kai kan ma'aikata Allah azaba sa mai tsanani ce kala al'ar sai ɗayan ya ce huwa gafurur rahim ai shi mai gafara ne ai Allah mai gafara ne mai jin qalatil mar'atu matan nan ta ce da su ina wula fi an ya kuma laha alai cewa sun ba ta gaskiya wannan kadai bai wadatar ba ita ba wai kawai tana son su ba ta gaskiya ne akan mijin nan ba bal ya katula ne bar kawai su kashe shi ka katala sai ko suka kashe shi fa hawala ayar suka nemi sadu da ita sun mata yadda take so to ta bari su sadu da ita faƙalar matan nan ta ce labudda an ta sudanin sanami in so kuke ku sadu da ni sai fa kun yi sujjada ga gunki fa sajjada da ba sai suka sujjada ga gunkin ba inda wannan kissar take faɗa wa kafin kuma kullu ma an duk abin da aka hana su kasi sai da ya aku daga gare su kenan kalama da lailo da dare karatul mar'atu matan nan tace la buda to alimaniyal ismal azam allazi tas'alani bihi ila sama ba makawa ku sanar da ni suna mai girma suna Allah mai girma wanda da shi ne in ku karanta kuke iya tashi sama fa allama ha ismal azam allazi tas'alani bihi ila sama ba makawa ku sanar da ni suna mai girma suna Allah mai girma wanda da shi ne in kun karanta kuke iya tashi sama fa allama ha wai suka sanar da ita fa zakaratul isma matanan ta ambaci sunan wa darat ila sama da tashi sama wa musiyat aka shafe ta bayyanar mu zuhura wa ita ce tauraruwar zuhura ila mina haza har yau ita ce haka za ya kulun haka wannan malaman tafsirin suke fada wa huma lamma ja'a laylun su da dare yazo ajaza ani ɗaya rana wasu ila sama suka kasa tashi da hawa sama fa zahaba ila idrisa suka je wajen annabi idris nabi zalika zaman wanda shine annabi a sannan fa wallahu ilai Allah ya wahayi ga annabi idris annabi ma tarani ya tarani baina azabi dunya wa azabi lahira cewa zabara a basu zabi ko su zaba azabar duniya ko azabar lahira ba tara azabar duniya suka zaba azabar duniya lizawali don azabar duniya duk dadewa tana da ƙarshe wa ulkiya fi bi'ir aka jefa su a wata rijiya fa ma yu'azzaba ni fi tilkal bi'r ila min hadha wai ane musu azaba a wannan rijiyar hayyau hadhihi qissatu harut wa marut shaykhul islam yace wannan ita ce kisa haruta da marut inda wasu cikin malaman tafsiri suke kawo wai ya kazibullah aslala wannan kisa ko ƙarya ce ba ta da asali wa zikrul hasadi an ambaci wa zakarar hasada ubangiji ya ambaci hasada bayan da a can a baya wato bagai na yuna zilalla mai fali alaman ya sha min ibadihi wal hasadu min al-kaba'ir shi ma dai za a ƙara bayani akan hasada hasada dai tana cikin manyan zunubai bari wasu suka ce ya a manyan zunubai ma ba shirka ba ba mimuni irin hasada don hasada ba sauran abin da ba za ta kawo ba qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace innal hasada yaqulu alhasanat kama taqulu an-naru al-hadab hassada na cinye ayyuka kyawawa na bawa duk mai hassada hassada da yake yi ayyukansa kyawawa cinyewa take irin yadda wuta take cin kirare li'annal hasida domin shi mai hassada ya yubgiru ni'matar Allah tabaraka wa ta'ala yana kin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala wa yansubul jawra ila al-khaliq yana dangana zalunci zuwa mahalicci wa yu'adi waliyallah yana gaba da wanda yake waliyi na Allah wa yasafi ta ajizi qudratillah yana kokari a cikin ya gaji da kudurar Allah wal hailulatu duna da'atil ibadi lahu yana kokari ya ga ya hana biyayya bayi ga Allah alhasud la yasud shi yasa ake fada duk mai hasada ba yanda za a yi ya zama shugaba ko ya samu shugabanci sai lamarin ya rikici al'insanu jubila ala karahati taba'iyya shi mutum an halice shi bisa cewa baya son a ce sai ya bi wani mutum kamar la tajidu ayya insanin yuhibbu an yakuna tabi'an li mislihi illa li mujib ba za ka samu mutum ba da zai so a ce ya bi mutum kamarsa sai fa in akwai dalili wa zalikal mujib idza zala zalati tabaiya wannan dalilin kuwa da ya kau sai biyayya ta kau hatta khaliquna ajra alaina min almanafi wal hayrat ma yaqtari minna an nakuna da'iina lahu dan shi mutum yanda baya son ya bi wani shi yasa hatta ubangiji kansa mahalici sai da ya saka wa bayi alheru da yawa da amfani da yawa wanda zai sa dole su bi shi wa man arada zawa da hazihil hairat fa inna ma arada an yarfa wujo da dati tabaraka wa ta'ala wanda yake nufin ya gusar da wannan amfanin ko alherin da suke zuwa daga Allah to yana nufin kenan a ɗauke samun biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wal hasidu la ruru illa nafsa shi mai hasada kansa kadai yake kwara la tajidu zaliman ashbaha bi mazlumin min alhasil ba ka samun azzalimi amma wanda ya fi kama da wanda aka zalunta fiye da mai hasada mai hasada azzalimi ne amma ya fi kama da wanda aka zalunta domin zalunta kansa yake kullum ma fa'ala shay'a lima sudihi da jarar ruhu al nisan da ya aikata wani abu ga wanda yake wa hasada to shine yake kwaruwa cutuwar sai ta kunno gare shi fa yazdadu gaizan wa yazid wa yarju ilai sai ya ƙara fushi ya ƙara hassadar abin ya sake komo masa ta jirhum guraban da'ima shi yasa koyaushe mai hassada yana cikin fishi yana cikin fishi lifi'ili nafsi ga abin da shi kansa ne kuma yake aikatawa misaluhu yanda za a kwatanta mai hassada misalu man a haza hajar kamar wanda ya ɗau dutse ne wa da an yarme bihi da insanin liya kasira ya nufi ya jefi hannun wani da dutsen nan don ya ga ya karya hannun mutumin farzatin rameto fa kasar da da huwa amma dutsen nan da ya jefa sai ta dawo masa ta karya masa hannu shi wani ma bi hajarin ahar bai daddara ba ya sake daukan wani dutsen ya jefa farja ilalil ura ya dawo ga ɗaya hannun nasa wani ma bi hajarin salisin bai daddara ba da ya sake jefa da wani fakala ainihu dutsen nan a maimakon ya kai ga wanda aka jefa ya dawo ga shi mai jefan ya cire masa idanu wani ma bi rabi'in fakala aina kullu uhura ya sake jefa dai da dutse na hudu dutsen ma na hudu ya dawo masa ya cire masa ɗaya idanunsa haka zafi lulhasi koyaushe mai hasada haka yake fama aikinsa yana dawowa ne ga kansa kana malikun minal muluk an yi wani malami ya ce alimin wani malami kana malikun minal muluk an yi wani babban sarki a cikin sarakai ya ce alimin akwai wani malami da yakan zo wajen sarkin nan wa makabulun inda malamin nan ya samu karbuwa wajen sarkin nan yu'azzimuhu da'ima ko yaushe sarkin nan yana girmama shi kullama ja jalasa duk sanda malamin nan ya zauna wajen sarkin nan ya ƙulu lahu yana cewa da sarkin asin ila kulli man asana ilai duk wanda ya kyautata ma ka kyautata masa wal musiri ta kafi isato wanda ya muna nama ma kanka ce sai ka muna na masa ka kyale shi da muna nawar tasa fasa da hu rajulun bi juwarihi wani mutum makocinsa sai wa malamin nan hassada kan matsayin da ya samu li makamihi inda hazal malik saboda matsayin da ya samu gurin sarkin nan fasa ilal malik sai ta kokari har ya samu gadin sarki wa kare lahu ya ce da sarki fulano haza an ta tukaribu huwa wata kalamu fi ya kulu ina kafa wannan malamin kana ba shi matsayi kana fusata shi alhali zagin ka yake yana cewa kai dinnan ka cika warin baki qala lahu kaifa alam annahu yaqulu fi hadha sarkin yace da mutumin nan ya zan san cewa malamin nan yana faɗar haka game da ni qala sai wannan annamim yace idza ja ilaika ta'ammal amalahu fasatajidu annahu yaqulu innaka abhar yace da ya dawo wajenka ka tsaya ka lura da aikinsa za ka ga cewa yana nuna ma kai warin baki kake ba haraja shikenan shi wannan mai faɗar haka ga sarki ya fito wada an rajula ila baiti ya gayyaci malamin nan gidansa wa da bal qurra sallallahu alaihi sai da shi abincin da yake kurce algarib da tafarnuwa da albasa hadhihi al'adabatu al'imatu allati laha rawaihu karya wannan abinci ne da yake haddasa wari a bakin wa bayan zalika qala lahu yazhab ila al-maliki yad'u bayan nan yace da malamin nan ka je sarki ya ce yana son ya ganka fata malamin ne je wajen sarki wa qala lahu ya maimaita masa maganar da ya saba faɗa cewa asin ila kulli man ahsana ilayka wal musii'u takfi isa'atu wanda dai ya kyautata ma ka kyautata masa wanda ya munana ka kyale shi da munanawarsa kaka ce sai ka wani mataki a kansa qala lahu sai sarki yace da malami udu minni matso kusa yuridu an yunajahu ya nuna masa yana son ya asiri da shi ne wa kana la yaktubu illa li wa faran masobahu ila fami ba sai malami ya daga hatufafinsa ya rufe baki ba dan kada sarki ya ji warin wannan abincin da ya ci ta saddaka ma da lahofi wannan ya sa sarki ya gaskata maganar da mutumin nan ya faɗa cewa lalle ya ɗauke shi mai warin baki shi yasa hadda zai matso kusa da shi sai da ya rufe baki fagaribal maluk sarkin nan ya yi fushi hatta ka tauye da ya ce a kawo takarda ma shi da kansa zai rubutu wa kana la yaktu illa li jaiza ba rubutu ko da kansa sai fa in wata kyauta ce ga wurtacciya zai kataba biyadihi ila amilin lahu sai ya rubutawa da hannunsa ya rubuta wani gwamnansa idza ta ka hamilu risalati fazbahu waslahu umla jildahu tibnan wa arsilu ilayya hina idan wanda ya kama wasiƙan nan tawa ya zo ma to ka yanka shi ka fede ka cika fatarsa da kaikayi ka aiko shi ka aiko da wannan fatar da kaikayin waje na nan take falan ma ka tabahu wa khatamahu da fa'ahu lil al da ya rubuta ya yimke ya buga tambari sai ba malam ya ce gashi ka kai gwamna na na gari kaza farar rahul hasi sai mai hassada nan ya tare shi ya gan shi da wasiƙar sarki ya san ko sarki duk rubutun da zai yi cewa yake ai kyauta ta gani ta faɗa kada lahum sai ce da shi habli hazir risala ban takardar ni in je in kai amma in kai ba ka wahala ba ka koma gida kai zaman ka ne in kai takarda wata wasala bi kulli wasila ya kama kafa duk wani kamun kafa ta haba na risala sai da ya bashi takarda فذهب إلى العامل يتفوج قونا ودفعها له يبعد تكدق قونا فقرأ العامل رسالة وانا كان توثيقا وقال يجعل الملك أمرني أن أزبعك وأملا جلدك أتبنا وأرسله, وأرسله إليه sarki ya ce in yanka ka in fede ka in cika fatarka da kaikayin aika masa kala sai mutumin na ce la a ba haka aka yi ba lastu ana huwa sahibal kitab ba ni ne mai wannan wasikar ba raji'il malika ka je ka sake tambayar sarki lastu ana sahibul kitab ba ni ne mai wannan littafin ba lastu ana sahibul kitab qala lahu sai ce da shi ana lahu rajul malik amran malik ni sarki bai taba cewa abu na ce haka ko za a yi ba ainihin sarki ya faɗa nan take ne wanda fizu amrahu wala urajul na zartar da umarnin sarki ba na sake tambayar sarki fa zabahu ya yanka mutumin na salahu ya fiɗe shi wa mala'ajil da hutubna ya cika fatarsa da kaikai wa salau ilal malik ya aiko da shi wajen sarki falan ma ra'ahul malik wa alim annahu al-hasil arsala ilal alim da sarki ya ga abin da aka aiko masa ya san cewa lallai hassada ce sai ya aika wajen malamin fada halal alim malamin nan shiga wajen sarkin wa kala ya ce asini la kulli ma asana ilaik wal musiyu kafi isa yalla bai ran kai dade duk wanda ya kyautata ma ka kyautata masa wanda ya munana ko ka kyale shi da munana wasa ka kace zaka dau wani mataki a kansa munana wata sa ta ishe shi kala li kala lahu sai ce da shi kulli ma kisa tu do Allah kai malam ina so ka faɗa min ya akai ne ya labarin ka ala ta kulli ni ba kai ne kace ina warin baki ba kala mala ya ce a'udhu billah Allah kiyaye ni ne zan faɗa qul huwa lillahi wala la faɗa game da sarki abinda ban sani ba qala lahu yace da shi an talamma adna tuka min nafsi ga ɗaya ta fama to me yasa in ba dan kana ganin ina warin baki ba da nace ka matso kusa ka rufe bakinka qala lahu sai malam yace da sarki inna fulanan zalik ad'amani da aman lahu raya ai wani shi ne ya sa ya bani abinci abincin da yake yana da wari faƙaretu an ya shummal malaka fi ya ra'ayi hatan kariyata sai maliku sai naki a ce an ya shummal maliku fi ya ra'ayi hatan kariyata a ce sarki ya ji wari mummuna daga gare ni qala lahul malik sai sarki ya ce da shi asin ila kulli man ahsana ilayka wal musiu takfi isatu kai magana nan da kake faɗa lalle gaskiya ce duk wanda ya kyautata ma ka kyautata masa wanda ya muna nako muna na wasa ta wadatar da shi to alhamdulillah kuna da nufin an tsaro da kuma musulmi